أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki wanda shi ke ba mu ikon daman haɗuwa a wannan guri domin ribantan daman da muka sama ya Allah muna godiya muna kuma ƙara neman taimakonka bisa ga ci gaba da daura na littafin addurra filkara'ati thalath na sheikh al'allama khadimul Qur'an Muhammadu bin Muhammadu bin Muhammadu bin Yusuf aljazari da izinin Allah za mu ci gaba da wannan karatu a yau asabar takwas ga watan biyar shekara ta 1443 wanda yake ya yi daidai da sha biyu ga watan nam to shukran ya yi daidai daga sha biyu ga watan 12 shekara ta 2021 kuma wannan shine zama na biyu a cikin jerin zaman da Allah sa muka fara na wannan littafi mai suna Durra kada a manta kuma can mun riga mun gama shatubiya a cikin watanni tara to muna son wannan zama uku in Allah ya damu mu kammala wannan littafi na Durra daga nan kuma sai tayyibatun nashri fil qira'atil ashr in Allah yarda Allah ya samu dace da duk sune dai manzuma a cikin qira'atin sune mu'tamadai in ka samu ka kabe su kenan kaga har masters har PhD kenan amin Allah ya samu nayi a sa'a to kafin mu ci gaba a wancan zama na farko da muka yi na dan nuna waɗansu sharhohi daga cikin sharhin durra wanda ke na wannan da shine darasi na biyar wancan mun yi darasa uku a hudu ko na wannan shine darasi na biyar daga cikin shuru na wannan littafi durra akwai takaribu durra gata takaribu durra yana da kyau ita ma mu same ta saboda gaskiya duk cikin shuru wanda dai na duba wanda aka yi mu durra gaskiya kusan babu kaman wannan saboda waɗansu shirye-shirye da ya mata na khadimul qur'an a sheikh ihab fikri har yanzu yana nan a rayu yana nan a saudiya ɗaya daga cikin malaman da suke ba da darasi a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam taqribud durra yana da kyau mu same ta sannan kuma daga cikin shuruh nata akwai al-idah sharhi durra na al-imam az-zabaidi na al-imam az-zabaidi na al-imam az-zabaidi sannan kuma har ila yau daga cikin shuruh nata akwai sharhu samannudi alamatin durra sharhu samannudi alamatin durra suna da kyau mu same su ga kuma wannan atufatul mardiya albahjatul mardiya na ash-shaykh al-allama muhammad ali bin dabba Allah ya ji kansu ya musu rahama so yana da kyau mutum ya samu akalla sharhohi guda biyar saboda ta hanyar su zai iya fahimtar matsalola da dama da suke da alaka da wannan littafi Allah shi musu rahama kuma sannan nayi ishara zuwa ga littattafan da za ka samu tarihi na waɗannan malaman kira'attun dukkansu daga cikin littattafan akwai ahsanul athar na sheikh mahmud khalil husari wancan ko yau ka same ta ba alhamdulillah sannan kuma akwai annujumuz zakira fi tarajumul qur'an ashara arba ashara wa ruwatihim wa turkihim gata nan ya kawo shi ba ma goma ba a guda goma sha hudu ya kawo su so yana da kyau ita ma mu same ta annujumuz zahira fi tarajumul qurra'il ashara arba ashara wa ruwatihim wa turkihim wa turkihim zaka samu tarihi sosai daidai gurgudu na waɗannan malamai sannan kuma akwai ma'rifatul qurra'il kubar na al-imamul zahabi na al-hafiz zahabi ma'rifatul qurra'il kubar yana da kyau musu same su Allah ya samu dace Allah shi mun jagora to kai tsaye za mu ci gaba da karatun wannan littafi kamar yadda Allah ba mu iko muka faru sai dai saboda muhimmancin mukaddima nashi za mu yi kokari mu dan bi mukaddima a gurguje ba don kuma ba saboda rumuz din musamman waɗanda ba a samu ba su samu sun halarci wannan darasin farko ba domin in ka fahimci mukaddimar mukaddimar shine zai baka haske da idon yanda zaka bi gane littafin insha Allah mun fahimci wannan ko to ibn jazari yake cewa a baitin farko قل الحمد لله الذي وحده وعلا ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا ابن جزري كتوا قل الحمد لله كتير دكان قديا دي أبو سنتبتا قوبنجي الله سبحانه وتعالى الذي على وحده wanda shi kaɗai ya ɗaukaka Allah shi ne ke da dukkan nau'o'in ɗaukaka kama ga uluwu ƙaharin da sauransu babu wani mai maɗaukaki kamansa alaɗin nan za ga rubuta shi da alifin ne dogo ko? to alaɗin nan fi'ili mazi ne wannan fi'ili mazi ne alaɗin nan ba? ala kun san tana da rasa mai biyu akwai alawan da aka rubuta ta da dogo alif kamar inna fir'auna ala fil ardi waje ala shi ahlaha shi'an wannan fi'ili ne asalin kuma alifin din wawun ne sannan akwai kuma alawan da aka rubuta da ya'ara haka za ga nasa alif din dan dan gita ka karami a sama to wannan harafi ne to anan ala anan ala anan fi'ili madi ne anan wa majidhu sannan kuma ka girmama shi was'al aunahu sannan kuma ka ne ka roki taimakonsa wa tawassala sa'annan kuma kai tawassuli da siffofinsa da sunayensa wajen neman taimakon samun nasara kan al'amuranka duka wa salli ala khairil anami muhammadin wa sallim wa alin wa sihabi wa mantala baiti na biyu ci gaba da cewa wa salli wa salli ala khairil anami muhammadin wa sallim sannan kuma ka nemi tsira da aminci wa salli wa sallim takadir majin kenan wa salli wa sallim ka nemi tsira da aminci ala khairil anami ga fiyayyen talikai shine muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kara mu zo sallallahu alaihi wasallam daraja da aminci wa alin da kuma iyalansa da danginsa sallallahu alaihi wasallam wasu habir sahabbai wa mantala da dukkan wanda tala ya karanta Kur'ani idan ka dauki tala da ma'anan mina tilawa ne idan ka dauki tala da ma'anan tabi'a to shi ma dai ya shiga ciki amma tun da fagen Kur'ani to suka gabatar da na na tilawa da duk wanda ya karanta Kur'ani ai ba mai karanta Kur'ani sai musulmi ko ya aiki da shi sai musulmi to wanda ya karanta Kur'ani ya aiki da shi shi ma yana cikin karkashin wannan addu'a da malam yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dukan dukan mun ci albarkacin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa ba'du bayan haka fa khudh nazmi huruf thalathatin tatimmu bihal ashrul qira'atu wa anqula wa ba'du ay wa ba'd al basmala والحمدلله والصلاه على خير الانام صلى الله عليه واله وسلم فخذ نظمي كركي wannan littafi na mai tsari irin nawa ke hurufa thalathatin wanda yake kunshe da ko kuma halin zantowarsa mai kunshe da harufan qurra'u din nan guda uku tatimmu bihal ashrul qira'atu wan kula sai ka ce al ashrul al ashrul qira'atu tatimmu biha to dama can ka riga ka gama shatubiya to da guda ukun da ke cikin wannan littafin ne ya za a samu cikasowan kira'o'i na guda goma guda goma wankul sannan kuma ka ruwaito su ma'ana abin da ke so ya nuna maka bayan ka kammala karatun shatubiya to zannan ko yanzu kuma ka hada da wannan littafi sai ya zanto ka samu kira'o'i guda goma kenan kada mu manta imamu shatubi a turuk na kowace riwaya ya dauki turuk daidai ne to ibn jazari sai ya bi tsarinsa shi ma ƙura'u guda uku ɗin nan sai ya ɗauki turuk ɗaiɗai na kowace riwaya mun banci wannan ko don haka durra tana ƙunshe ne da ƙira'o'i guda na guda uku riwayoyi guda na guda shida turuk kuma guda na shida har ila yau shatubiya ku tana kunshe da kira'o'i guda bakwai ruwayoyi guda na goma sha hudu turuk guda na to idan Allah ya kai mu kuma da zarar mun kammala durra za mu shiga tayyibatun nashri in Allah ya yarda ita kuma tana kunshe da kira'o'i guda goma turuk guda ishirin afwan kira'o'i guda goma riwayoyi guda ishirin turuk guda wajen casa'in da tara kuma makamanci wannan na guda hudu kowanne kowace riwaya turuk hudu nata a da ziyada ma har ila yau da ziyada insha Allah ta'ala Allah da ya kai mu lafiya saboda haka mu kokarin mu dage Allah ya tabbatar da mu kama huwa fi tahbiri taysiri sab'iha wa as'alu rabbi an yamunna fatakmura yawa idan ka sami kirawoyin shatubiya sannan kuma ka hada da waɗannan guda uku zai zanto ka samu alqira'atul ashara as-sughra kenan sai ka yi durra ne zaka samu alqira'atul ashara al-kubra tayyibatun nashr afwan tayyibatun nashr qira'atul ashara al-kubra kenan Allah ka samu dace to kafin malam ya rubuta wani littafin ya fara rubuta littafin a tahbiru taysir littafin da ya rubuta kenan tahbiru taysir ya dauki abin da ke cikin taysir ne sai ya ƙara guda uku na a ciki ya musu rubutun zube ma littafin ado da kwalliya da makamancin wannan na kokarin zo ya tuto kuma Allah bai bani iko ba amma ina fatan darasi na gaba za mu zo da ita wanda ma yake bukata za a iya saukan mishi littafin tahbiru taysir na ibn jasari Allah ka samu dace to bayan yayi wannan tabiri tafsir shine sai kuma ya sake dauko guda ukun nan har ila yau da ya kara a cikin tafsir ya tabir sai kuma ya wake su a cikin wannan littafin a cikin a baiti 240 da 40 da da da 41 241 241 241 abu yadan da ke cikin wani littafin kenan ba 241 to shine sai yake cewa kama hofi ta habiri tasirihim tasiri sab'iha kamar yadda ya zo da bayani da ke kunshi da waɗannan kira'o'in guda uku a cikin littafin ta habiri tasir mun fahimci wannan ko wanda tasirin yana kunshi da kira'o'i guda bakwai wa as'alu rabbi to ina roƙon Allah ubangiji na an ya munna da ya mun baiwa da kammala wannan littafi fatakmula sai littafin ta kammalu to wannan shine muqaddima tasa a cikin wannan littafi to kada mun ta can kuma Imam Shatibi ya mana bayani cewa ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilan ala manzumi awwala awwala ya sanya hurufu abajada domin su zama rumuz formulas ga waɗannan qurra'u ko domin yawan maimaita sunansu zai sa wakan ya zama babu fasaha a ciki don za a sami tanafur da kuma adamul fasaha shi ne sai ɗibo hurufin ja'iya ya rarraba a matsayin rumus nasu to kamar yadda imamu shatubi ya yi to shi ma ibn jazari rahimahumallah da ya zo shi ma haka yi ya bi tako ne da sahu irin na sahu irin na imamu shatubi amma shi ba ya kirkiro da wasu harfa bane daban a'a rumus din nan dai shadawi amfani da su sai ya dauko kalmomi guda uku akwai abaj akwai hutti akwai kuma fadak kamar yadda muka yi kamar yadda zaku bin zaku iya gani a anno to dan mu gane yaya ne suwa ne ne ba waɗannan haruffan bari mu koma kan allo shine malai yake cewa وقل يعقوب عنه ور... آه... وقل يعقوب عنه ورويس وروحهم عفوا أبو جعفر عنه بن وردان ناكل كذاك ابن جماز سليمان ذو الأولى kafin ya ci gaba zai fara kama na ƙura ɗin guda uku alƙura to za mu ce na alƙura uthalasa 2 koko al-qurra'u al-thalathu eh al'adar yi khalifin ma'adud ko ku lura da kyau asalafu ko asalafatu da ta'un a nan masha Allah to kada wani ya ɗauka yi wannan alifu ta ne mamduda ne ba yawwa duk abin yoruba ma yalta bisu ala ala hadin kaman kubara'u sugara'u kun gane to Allah ka samu dace to qura'u din nan sune ga su kama haka akwai kari na farko shine malam Abu Ja'far to waye marwaita da gare shi shine sai ya ce mana Abu Ja'far kaga Abu Ja'far shine kari in farko a wannan littafi nawa sai ka ce ibn wardan kaza kabrin jamaz ibn wardan nakilin anhu ibn wardan shi yayo riwaya daga abu ja'far kaga shine marwaci na farko ko wani kenan ibn wardan shine marwaci na farko kaza kabrin jamaz marwaci na biyu kuma shine ibn jamaz ga su ka gabi ta ko? na'am? eh na'am ibnani ba? jamil jiddan wannan ibaran da mai gaisun nafi ke ne yake yi wajen ibn kasir da ibn amir sai ce ibnani to kaga wannan ka takaita ma kenan abu jafar ibnani shikenan ba za ka manta ba insha Allah ta'ala shine kaza ka muni jammazin ibn jammaz ainihin sunansa shine suleiman zul ulama abucin daukaka to sai kari na biyu wa yaqubu qul an huwa ruwaisun wa ruhukum wa ishaq ma idris an khalafin tala sai ce wa qul sannan kuma kace kari na biyu yaqub shine babban malami yaqub al-hadrami yaqub al-hadrami malam yaqub al-hadrami yazid ibn yazid ibn al-kaka kuga wani abin ba maki kalibi karatun da karatun nan sun yi karatu gurin juna malamin nafi'u ne ba yazid ibn al-kaka ba malamin imam nafi ne eh wanda warshi da kalon suka yi ruwa da gare shi sosai kwa ai babban malami ne to suwaye suka ruwaito da gare shi na farko shine ruwais warahuhum ruwais sai rawa waɗannan su ne marwaita daga babban malami yakub al-hadrami na'am wa ishaqu ma idrisa an khalafin tala sannan sai ƙari'i na uku shine malam khalaf khalaful ashir akwai marwaitansu guda biyu su ma ga suna akwai ishaq akwai kuma wani akwai idris watan ku duba marwatan yakub kaga sunan su ya fara yin da ra'un ra'un marwatan khalaf kuma alhamza da alhamza ina abu ja'far bil hamza yawwa jamil kun ga wannan formula ce fa abu ja'far ibnani yaqub bi ra'aini khalaf bi hamza bi hamzataini ko bi ra'i ko bil hamza amma dai dinka gane dai dinga fitowa na harafin farko ne ko ne suna bi ra'aini wannan ko bi hamzataini to waɗannan su ne ƙurra'u guda uku da marwayatansu da ya kawo a cikin wannan littafi to shin ina rumus nasu na farko kenan kuma shin suna da alaka da qurra'u can da suka da Imam Shatibi ya kawo su ko ba su da alaka shine sai ya ci gaba da cewa lisanin abu ja'f lisanin abu amr walawwal nafi'un wa thalithuhum ma hamzatin qatta as-salah to idan ka zo lisanin abu ja'farin sai ka ce abu ja'f abu amrun abu amrun kun san dai ƙorar ƙari abu amur ko daga cikin shatabiya abu amurul basri ibn al'ala waye marwata da gare shi akwai duri akwai susi ko masha Allahu to shi wannan idan muka duba ya fara kaman addurra ya fara kamana abu ja'far ko sannan sai yaqub ko kaga shine na biyu sannan sai khalaf waye na biyu yaqub al-hadrami ko to abu amrun lisanin kira'an abu amuru tana da alaka ko asalinta kira'an afwan kira'an yaqub asalinta kira'an abu amr al-basri ne domin dukkan su ai basriya ne dukkan su mutanen basra ne so koda kana karanta al-budur zahira fil qira'at al-ashr al-mutawatira idan yace maka basriya ne yana nufin abu amr al-basri ne da yaqub al-hadrami dukkan su mutanen basra ne mu ban nan ko abin da yake son ya nuna maka shine yaqub al-hadrami qira'arsa asalinta daga abu amur ne saboda haka ga ruwais ta ji tana da alaka da wanne tana da alaka da na duri duri abi amuru kusan tafiyansu da bambancin bambancin kaɗan ne sannan kuma rau kira'arsa tana da alaka da susi bambancin kaɗan ne kawai shi ne kawai ke son yuna mana mubancin nan ko saboda haka ga a nan ha'un ramzi ne nawa ne ne yaƙub ko ta'un ramzi ne nawa ne rois ya'un ramzi ne nawa ne rawa shikenan saboda haka idan ya ka maka hutu a nan abu yaqub al-hadrami ne tare da marwaitansa ya fita barakallahu fikum wa nawwalu nafi'un shi kuma qari'in da na kawo na farko kira'arsa tana da asali ne da imamu nafi waye na farko abu jafar kira'arsa tana da alaka da tana fi'o saboda kaga ibn wardan karatunsa yana da alaka da na kadun tafiyansu ɗaya ne bambance-bambancen kaɗan ne kawai ibn jamaz yana da alaka da warsh mabancin nan ko to saboda haka ramjin abaj alhamza na ƙari'i ne abu jafar ba'un kuma ramzi ne na ibn wardan jimin kuma ramzi ne na ibn jammas ya fita? masha Allah wa thalithun sai ƙari ina uku ƙatta asala ma'a hamza kiransa ta samo asali ne daga wani ne daga malaminsa imamu hamza al-kufi mun fahimci wannan ko saboda haka fadak fa'un shine na ƙari'in zadin shi ne na malam ishaq sai kuma malam idris shi ke da kafin rumutsun su kenan ya fita? afuwan nan ko? warda nan ba ko? masha Allah yanzu ya fita kuma malamai to in ba wadda wannan ba za ka iya fahimtar komai a durra ba to waram zuhum waram zuhumu summan ruwatu ka aslihim fa in khalafu azkuru wa illa fa uhmila to a wancan darasin da muka yi na farko a wannan littafi muka ce ko da baka haddace wani baiti ba kafin a fita masallacin nan da ka fita ka haddace wannan waram zuhumu sun marruwatu ka aslihim wa in khalafu azkuru wa illa fa uhmila wannan ka kiyaye shi domin wannan shi ma ki ne mai zaman kansa game da wannan littafi din to shine malaki cewa waram zuhum waram zuhumu kaga rumuz na waɗannan qurra'u din su ne rumuz ɗin asalinsa a cikin shatubiya kamar da yadda muka fitar da shi haka abu ja'far rumuz ramzi na nafi'u yaqub al-hadrami ramzi na abamul basri khalaf ramzi ne na hamza su ya ba su anan kawai wannan kenan sannan kuma na biyu to za ka iya cewa to yaya za a yi in iya bambancewa tsakankanin riwayar ibn wardan da ta kalon tunda an ce asalinta ne kuma bambancin kaɗan ne to a wannan littafi na durra zai kama ka ƙa'idoji ne wanda kowane marwaici ya saba da asalinsa kawai ƙa'idojin da kalun da ibn wardan suka yi tafaki yana cin shatubiya amma wanda shi ka'idojin da shi ibn wardan yake mantu da su su zai kama maka wannan littafi a wannan littafin kawai shine wa in khalafu azkur idan waɗannan marwaitan dukan sun saba ma asalin su wajen hukunci azkur zan kama maka a wannan littafi wa in afwan wa illa idan ko sun ittifaqi fa uhmila ai fa atruku zan bari ba zan ga maka ba kun gane misali kalun yana silatu mimul jami ko ibni wardan ibn wardan yana da alaka da shi ko to sai ka zo kaga wai shin ibn wardan yana yin sila ko ko biyi to idan kaga ya kawo maka a wannan idan sun ittifaki ba zai kawo maka anan ba to kenan suna yin suna yin sila dukansu idan kuma wannan ibn wardan bai yin sila to zai kawo maka ce ibn wardan bai yin sila yana iskanu mul jami'i ne a ce kaga khalafa aslahu ya fita kaman maliki yawmiddin ka gani kaga cin mam shatibi ya ce mana wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siratin was sirati likumbula kaga rawihi kisa'i ko ba wanda kiran su ta asali ne kisa'i nan ran nasirun imamu asif shi ma babu sai wani kuma wa inda siratin was sirati likumbula madalla wa inda siratin was sirati likumbula bi haythu ata was sadiza yan ashimaha khalaf ashatibi yana yin yana yin ishmami ko na sad fi jami'il qur'an to anan bi to zai ka maka yace ya karanta ya karanta shi ne da sad khalisa zai ka maka amma da sun ittifaki to zai wuce kawai malam da khalaf na shatibiya da wannan duk ɗaya ne mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne sosai kuwa saboda anan wata kira a ce yake bantu da ita ba riwayin shi ta can baya ba ka gani ai kamar hafsun duri ne hafsun duri na da riwayoyi guda biyu wa in kana ya haddace duka kira wa in gabaki ne kamar da suka ce amma kaga riwayan shi ta kisa'i ba daidai take da akwai bambanci da riwayansa ta daga abu amur ko idan riwayansa ta daga abu amur sai a ce duri abi amuru idan ko daga kisa'i ne sai a ce duril don a bambanci yayi ka gani wa minan nasi man yaqulu amanna billah kaga wannan riwayan duri an annabi amuru amma wa minan nasi shi ne ruwa su daga kisa'i alƙari'e malƙari'e wa ma'adare ka malƙari'e kaga riwayen duri anil kisa'i ke na wannan ba sani ba ku ka fahimta to barakan lafiku na?
abu ɗaya ne da ban fahimta ba Allah shi na shi ne shi har waye shi wannan ɗin ruwaya ne ba ba da yi kira a musamman wani kira a tashi wani shi abu amurka abu amurin basiri a yana da kira amana a cikin shatubiya kakamanta kirkura guda bakwai yawwa jamil shi khalaf a shatubiya riwaya yake yayi amma a nan littafin kira a ce yake da ita mai zaman kanta kamar yadda shi ma ya ruwaito ya fita na'am na'am na'am Eh, na'am hmm eh sila to shi ne zai kawo maka yi maka bayani a nan zai kawo maka bayani a nan ya ce ibn ibn wardan ya karanta ne da iskan bai sila ka gani to sai ka gane cewa kenan ashe yana da bambanci da asalinsa in ku kaje shiru ya wuce to sun yi tafagi kenan Hmm. a wannan ai formula ce babba sosai inda ka gane wannan to shi kenan ka samu sauki to sannan kuma yake cewa wa in kilmatan atlaqtu fa shuhrata atamid kadhaka ta'rifan wa tankiran nisjula wa in kilmatan atlaqtu ai wa in atlaqtu kilmatan in ka gana kawo maka kalma na yi itlaki ma'ana na kama kalma kai tsaye na danganta ta zuwa ga wani ƙari'i to ka ɗauka haka yake da wannan hukunci shi shi ne yake manta da ita kun gane ko to wannan hukunci shi ne ya shahada daga wannan ƙari'i fa'atamidi shuhura to ka dogaranta akan cewa shi ne wa wannan wajen shi ya fi shahara daga wannan ƙari'i ya fita kaza ka ta'arifan haka nan kuma wajen ta'arifi idan na kama kalma da ta'arifi to abin da ya fi shahara kenan daga wannan ƙari'i ko rawi wa tankiran haka nan kuma da tankirin kalma usjula suma utlika bi ma'ana mun fahimci wannan ko mu duba can cikin shatubiya ya ce mana wasada wa inda siratin wasirati likumbula kaga ya kawo mana wa inda siratin na kira ce ko kuma rifa sirata nan na kira ce ko wasirati marifa ce kuko na kira to kaga yana son ya nuna maka duk inda kaga kalmar sirat mu'arrafan wa munakkaran kumbul yana karanta da mini da sinun fi jami'il qur'an ai itlaqan kenan mun bin wannan ko to shi ma haka nan yana son ya nuna mana in ya kama kalma ma'arifa ko na kira to ka dogarantu ka riƙi wannan hukunci a matsayin cewa shi ne ya shahada daga wannan kari'i kalman ta zo da na kira ne koko ma'arifa haka za ka karanta ta fi jami'il qur'an illa inda yake akwai kaidi to zai kayyade maka shine kaza ka tariban wa tankiran usjula usjula bi ma'ana utlika saboda waɗanda suka zo yau bari mu dan shiga babul basmala wa ummul qur'an wa basmala bainas suratayn a'immatun wa maliki husfuz was sirata fa asjila kun gani to wa basmala bainas suratayn a'immatun bari mu kuma shatuwira can ya ce mana wa basmala bainas suratayn bi sunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula suwa suke basmala min darki shatubiya kaga na farko akwai kalun na biyu kuma akwai wani kisa'i wa basmala bayna suratayn bi sunnatin rijalun namauha sai imamu asin ko masha Allah rijalun qalun kisai asim sunne suke basmala ko to idan ka dauki sauran qurra'u sauran qurra'u me suke yi shi imamu hamza me yake yi wasu bai ni surata ne shi yasa sai ce mene wasu luka bai ni surata ne fasahatun ya gama da imam hamza kun ga imam hamza khalaf ne asalin karatunsa ko ai khalaf asalin karatunsa daga hamza ne ko jamil jiddan wasil waskutan kullun jalayahu hassala kullun kafin abdullah bin amir jalayahu jimin warshi ko hassala haun abu amur ko to idan muka dawo a nan afwan kafin mu ci gaba kaga da warshu da abdullahi bin amir da abu amr al-basri suna menene wasulu da saktu bayin suratayn to bari mu dauki wannan baiti mu gani sai mu alakanta su da asalin su mu ga sun yi ittifaqi ko sun mukhalafa wa basmal bayin suratayn a'immatun an samu wadansu a'imma shugabanni wajen kira'a sun yi basmala bayin suratayn wa maliki huzfuz wanda ya masa ishara da fa'un da ha'un da fa'un suna karantawa da maliki bi ziyadatul alif bain al-mim wal lam wastirata sannan kuma as-sirata fa asjila ka karanta shi ne da sadun ko ina a cikin alqur'ani to sai mu koma a imma yana yin basmala ko qira'an a imma ta yi daidai da wani ne ta yi daidai nafi ko a shatibiya nafi na yin basmala bai yin basmala bai ni surata ne wannan shine mashhur to amma anan shi Abu Jafar yana yin basmala ko shin hal wafaka aslahu aw khalafa aslahu to shine can warum zuhumu thumma ruwatuka aslihim wa in khalafu adhkur wa illa fa uhmila kada manta da wannan na ga mana wannan baitin yazo na kanmu daga nan kafin ka fita kafin ka fita daga wannan gurin ya fita ko kun ga ai da yake ya saba ma asalinsa shi yasa sai ya ambato shi anan yau da a ce shi ma Abu Ja'far bai yin basmala kaga yayi ya dace da asalinsa ko to ba zai kawo shi ba eh fa uhmila eh wa maliki huzfuz hawun abu a yaqub al-hadrami yana karanta da menene malik yawmiddin da alif bainal mim wal lam ko sannan fa'un kuma khalaf shi ma bil alif wal bainal bainal mim wal lam ko to sai mu diba can wa malik yawmiddin rawihi nasirun kaga rawihi kisa'i nasirun a asim ko to hamza a can yana karanta da maliki ne yana karanta da mene maliki ko to amma kaga gashi nan asalinsa kaga ya saba masalinsa shi fuz abu amur al-basri shi ma can ai kaga bai karantawa da maliki ko maliki ne to kaga nan yaqub al-hadrami ya saba musu ko shine wa ramzuhum thumma ruwatu ka aslihim wa in khalafu adhkur wa illa fa uhmila ya bi ta ko jama'a mu shirya na gama na akwai daura na ibn malik ko alfiya yawwa akwai daura ta ibn malik ita ba za mu shirya in Allah yarda amin bari dai mu samu dai mu kaka bai tsayi batun na shirya tukuna za mu shirya ta ibn malik in Allah yarda a zo a zauna shi ma ibn malik a zauna a dandake shi tun daga farko zuwa karki da farida na nasayuti amma fa na gaya mana kowane ya je dandake akalla annahul wadih ka dandake su duka guda shidan nan domin in ka dandake su shine zaka samu saukin karanta alfiyatu bin malik da farida mabancin nan ko Allah ka samu dace to yanzu ba za mu je kai tsaye ne inda muka ci gaba inda muka tsaya waɗanda suka ba su zo ba su za su nemi karatun baya sai su bi shi insha Allah ta'ala ai dai yanzu dai an sami ido yau yanzu an sa ku akan hanyar tafiya Abuja ne har mun kai ku UPE yanzu ku gosu ku mene Allah ka sa mu nayi asa'a duniya da lahira ai wato mallam in ka ce ka tsaya za a tafi a barka ne kawai yanzu ga malam umar maru zai ci gaba da karatun muslim a can a can katsina zama uku zai yi ko a zama uku ne za a yi muslim ko kudu ko to ka gashi za a yi zama na biyu yanzu idan ka je ka samu malam ai ka soke ka soke muslim duka a gani ai malam ba wasa Allah ka samu dace za mu tashi baiti na 77 kenan afuwan 68 ko? baitin nawa kace? na'am to eh haka yake ni ne na je na rubuta alama a wani guri haka yake to baiti ni 67 da takwas mala an nuna muku wannan littafin ko 1300 ga sunan duka gaba gida da sosai kuwa zawaidu min majah juz'i hudu da sai misbahul miftahul kari 300 ga sunan alhamdulillah to ga sunan to wa qul hasanan ma'ahu tufadu wa nunsiha wa tas'al hawa wa dhamm wa rafu usi usila wa qulu lin nasi husna zamun ka ishara ne ba zuwa ga ayoyin ba sai mun karanto tun daga farko ko kuma mun jawo da ya ba kamar da muka yi a baya da shatubiya ba saboda yanzu an sami ido yawwa wa qul hasanan ma'ahu tufadu wa nunsiha wa tas'al hawa wanda ya musu ishara da ha'un shine wane yaqub al-hadrami ko kada ka manta idan ya kawo qari'i marwayatan su duka guda biyu sun shiga amma inda wani marwayaci ya kadaiti da hukunci to zai kama ka sunan shi kadai wa sawfa usammi haisu yathmahu nazmuhu bihi mudihan jidan mu'amman sannan kuma ya ce mana wa man kana zababun lahu fihi mazhabun fala budda an yusma fa yudra wa yuqala to nan shi ma haka yake wanda ya masa ishara da ha'un shine yaqub al-hadrami ko wa qulu lin-nasi husna shi na karantawa ne wa qulu lin-nasi hasana hasana da fatan ha'un da sinun kaga asalin shi husna ne bi dhammil ha'i da iskanis sin asalin sa to da yake khalafa aslahu sai ya ka maka anan shine wa ramzuhum thumma ruwatu ka aslihim wa in khalafu azkur wa illa fa uhmila ya shiga barakallahu fikum ma'ahu haka ma tufaduhum kaga asalin sa menene tafduhum nunsiha kaga asalin sa menene nansaha ya fita barakallahu fikum wa dhammu war rafu isla wanda ya masa ishara da na'am وتسأل
وتسأل حوى آه نعم تو شكرا ولا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم كو to nan zaka karanta shi da yamma ta'un fataha ne kamar yadda ya ka maka wala tas'al an ashabil jahim anan sai lamun din ta zama wace iri lamun nahyi ta yi jazama kaga ana halantar manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kada ya tambaya game da yan wuta amma can wala tus wadai asalin sa wala tusalu lamun zata zama wace iri nafiya sai zama nafiya ya fita to Allah ka samu dace wa kasrat wa kasrat takhidh ud sakinir ah na'am shukran wa dhamm wa raf'u usila wanda ya masa ishara da alhamza shine wani ne kalmar wala tas'al tawun din yana mata dhamma lamun din kuma yana mata mene raf'a wala tus'alu an ashabil jahim wala tus'alu mun fahimci wannan masha Allah kaga sai ya zama asalinsa da jazma kenan shine Abu Ja'far ko wa kasrat takhidh ud sakinarna wa arn wa arn huz khitaba yaqul tib wa qabla wa min hala wa kasrat takhidh ud واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وتنن كلمة اتخذوا كي كاسن قراءة ني da wattakhadhu da kasra to yanzu shine yake son ya nuna maka wanda ya masa ishara da ud wa kenan Abu Jabir shike karantawa da kasran kha'un wattakhadhu ala si ala sigatu madha sigatu madha ko fi'l amrin jamil amma asalin sa fa wattakhadhu ala sigatil madi shine ma'ana to sai kuma abu amurul basari a cin shatubiya yana yin iskanin ra'un arna wa qala alladhina kafaru rabbana arna alladhi arna alladhaini wa arna manasikana kun gane shi kuma yaqubul yaqubul hadrami afwan susi yana da fuskoki guda biyu iskan da kuma ikhlasi to anan shi malam yaqub al-hadrami yana daura ra'un din ne kawai da waje hida kun gane shi yasa sai ya ce wasakin aruna kai iskanin ra'un na aruna da kuma arni qala rabbi arni anzur ilaik ya fita khitaba ya kulu tib wa qabla wa min hala sannan kuma wanda ya masa ishara da ta'un shine wane ne malar ruwais am taquluna inna ibrahima to kaga khitabu khitabu ya kulu tib wanda ya masa ishara da ta'un shine ruwais yana karantawa asalinsa am yaquluna inna ibrahim to anan shi kuma yana karanta da khitab ne am taquluna inna ibrahim am taquluna da khitab da ta'un kenan alhamdulillah a waɗanda ba su sani ba akwai aji da muke hadda a nan duk ranar juma'a na'am
dacin muna yi karfe biyu ne da rabi zuwa shida to amma yanzu saboda dan wani dalili mun koma da shi zu- karfe hudu da rabi zuwa shida to alhamdulillahi muna fata kuma zuwa gabacin Allah da idan muka dan gama wani wasu abubuwa da muke yi za mu sake komawa mu ɗauko daga marinkin mu za mu koma biyun mu da rabi insha Allah so abin da nake son in ka mana shine wasu suna ta tambaya to kana koyon kira'a da ina ne zaka je ka dabbaka su to in baka da gurin dabbaka su ga dai aji mun bude kowace riwaya kake so za ka yi murajan Kur'ani za ka yi alhamdulillah akwai wanda ke da riwayan hisham akwai wanda ke da riwayan susi akwai wanda suke da khalaf akwai masu warshu akwai masu bazzi akwai masu da hisham kisa'i duk gasu nan jiya ma masu masu bazzi jiya wata tafe shi mu nan ko to Allah ka samu dace to saboda haka dai ga aji ibn kasir eh da- eh, shine ibnu kathir ba ba- bazzi so kaga Allah ba da lada kaga idan kana nema to ga aji shikenan sai ka zo ka rinka yi da riwayoyinka ko da aya biyar biyar za ka rinka yi yafi ai to Allah ka sa mu dace kuma wannan duk yana daga cikin hidima ga Qur'ani saboda duk inda ka ji an karanta alkur'ani da kuskure za ka yi mene za ka yi tambihi ka nuna a ga yanda kira'an take Allah ka sa mu dace wa qabla wa min ha nan ne ko sannan kuma wanda ya musu ishara da ha'un shine wani ne shine yaqub al-hadrami na'am
inda ya kawo post din nan mm yaƙo na'am sai an abu jafar abu abu mm da ya kila sai yake karanta kawai
okay su sifa a dukansu ne a yi okay dukansu ne kawai duk dukansu ne yau yau to to kaga shi kaga ya saba asalin sa kenan ya shi yasa ya shi yasa ya kawo ko eh duka suna da susi da duri suna karanta da iskanin ra'un ko da afwan is ikhtilas ko malam nan kaga ya ce haisu kara a yaƙo bi islami ramu wa dukkan abu abu min wa yanta sosai
shine mirwa ta susi ne haisu kara a Eh.
yaƙo bi islami ramu wa dukkan abu abu min wa yanta sosai kada shi wa arina wa arina sadda ka gane eh yanda dai ne bayani ne susi shi na iskanin ra ne shi ko duri yana da fuskoki guda biyu yana da ikhtilasi da iskan ikhtilas in ba na manta ba shine muqaddam insha Allah ta'ala to barakallahu fikum barakallahu fikum barakallahu fikum to kun ga daga cikin abin da nake ga mana kenan shi wannan nu- waccan nan nuska na samannudi shi yakan yi mukarana da asalin su yakan da muka kawo haka a footnote a ƙasa to shi yasa karka ce zaka dauki sharhi ɗaya kawai ka dauki shuru ka da- ka samu akalla shuru guda biyar to za su taimaka maka domin ba wai mutum ɗaya bune ko Allah ya cika mishi komai na ilimi ba za ga wani shi ya fi ƙoƙari ne wajen cire maka masa'il ɗin kira'a kawai zai wuce abinka wani kuma shi hadda lugar zai fitar maka wani kuma shi hadda taujihi yanzu kuma kun ga in dai taujihi ne ni ban ga wannan shari- shari kamar wannan ba shi hada taujihi ke fitar maka na sharhin almamu zabaidi hada hada taujihi ke maka na kira'o'in duka wanga ilimin taujihi shi magan shi wani ilimi ne fa mai zaman kanshi shine wanda shine yanda muka dan fara da shi muka dan fara a ce maka ga aujuhul i'rab na kowanne ka gani can wannan hal yasdiu rabbuka an yunzila alaina minas ma- minas sama'i ma'idatan minas sama'i ga Abdullah bin Amir hal tastati'u an yunzila hal tastati'u an yunz afwan na'am hal yas hal tastati'u rabbaka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i kaga hal tastati'u rabbaka tawjihinsa hal tastati'u su'ala rabbika an yi nazira ne na bayar ta mina sama'i to shine za a yi ta maka shine in ce a samu littafin alkashfu an wujuhu alqira'a da hujjaji hawa illiha na maki bin abi talib za ga diye maka taujihi tun daga usul fa sai da ya taujihin kowace qira'a tun daga usul har kuma aka je ga talayul bishr Allah ba da lada ga talayul bishr sosai ko a same su suna da kyau mutuka na wata kashmira samu a nan? Ahan.
kai sa'a dai kawai a masallacin juma'a za a gan shi an masha Allah to kun gani ta kawo shi da mutane ba su yarda siya to ai saboda galibi ba sai shi ba kuma eh na farko kenan kuma muna maka amma fa in shi na taujihin ne in zaka same shi dole sai kana da nahau don baka da nahau to zaka rasa menene ake mai shi yasa Allah zai samu dace saboda gaskiya kai da kake kokarin gane sunna na fa na faɗa mana wannan ina kuma ƙara ƙara ƙara nan ta kai da kake kokarin fahimtar sunna wallahi kai ke fi cancanta ka san luga illa dai kawai a saita mu da luganka baka isa ka ce za ka ɗauki Kur'ani da hadisi ka ce za ka yi musu karan tsaye ka fasara da kake so ba a'a bisa ga fahimtar magabata wannan ya zama mana linzami bisa ga fahimtar magabata to Allah ji kama malamai Allah ka samu dace Na'am, wa qabla wa min hala. Nan ne zamu tashi ko? Wanda ya masa ishara da ha'un shine Abu Amru. Gabanin wannan harafin na baya am taquluna inna Ibrahima akwai wa man Allahu bighafil amma ta'maluna wa min haythu shine yake nufi da wa qabla wa an sami ta'maluna wanda yake gabansa akwai min ya fita an sami ta'amaluna wanda gabansa akwai min nan bai ka maka ta'amaluna ba just kawai sai ka maka mene min saboda sun yi tarayya ta'amaluna kaga da siga menene khitab wannan harafin amta kuluna da siga menene khitab sai maka ishara zuwa ga wancan kawai kai Allah ji gan malamai haga wani ina wanda ke kankila ba za ka taba hararowa kai ba a cikin littafin ka amma su kawai sai suka yi maka to Allah ya saka musu da alheri Wa qab- mun binci wannan gurin ko wa qablu ya izgib fatan wa ya- wa yara wa yaratul kha tiban huz wa an naksir ma'an haizal ula wanda ya masa ishara da ya'un wa kenan to in mun dai manta mu duba allo ko kuma idan ta basa alaina al'amuru nan zuri ila sabura haka ne ko to wanda ya masa ishara da ya'un shine imamu rauh sannan kuma da alhamza shine wane ne malam abu ja'far ko to sai ya ce wa qablu sannan gabaninsu kuma har ila yau akwai wa mallahu bi gafilin amma ya'maluna wa la in ataytal ladina utul kitaba kaga ya'maluna din nan su waɗannan ƙari'ai guda biyu a su waɗannan malamai guda biyu ɗaya ƙari'i ɗaya rawi ko suna karanta shi da sigan khitab ne kafin nan kafin nan mun dai rike guda biyu ko da malam royce da kuma malam abu jafar to sai kuma ya ce gib fatan wanda ya fi sai ishara da fa'un wa kenan shi kuma yana karantawa da sigan mene da sigan ga'ib a ya ce gib fatan ga'ib kenan a ya amaluna da ya'un ta'amaluna shine khitab ya'maluna ghaib ko kuma ghaiba ya bita to barakallahu fikum wayara wayartlu sannan kuma wanda ya masa ishara da alhamza wa kenan mala abu jafar ko mala abu jafar shi kuma fadin Allah madaukin sarki ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله haka ne ko to yana karantawa da ya'un walau yara allazina zalamu walau yara to sai ka ce a ban gane to ai dama haka ake karantawa aka hafsu ke karantawa to ai ai menene wane ne asalin Abu Ja'far na fi to ai na fi shi da khitabi yake kantawa kun gani walau taral ladina zalamu tara da ta'un yake karantawa kaga shi wannan yana karanta da mene da ya'un yara ko kaga shi khalafa mene khalafa aslahu ya fita khatiban huz wanda ya masa ishara da ha'un wa kenan imam yaqub ko shi kuma shi ma saba arsalinsa shi kuma yana karanta ne walau tara allazina zalamu walau tara ta da ta'un ya fita wa an naksir ma'an ha'izan ula sannan kuma wanda ya musu ishara da ha'un wa kenan malin yaqub al-hadrami ko da kuma wani alhamza shine malam abu jafar annal quwwata lillahi jami'a iksir kai ma hamzan kasara walau yara eh bar mu dauki abu jafar walau ta abu jafar yana yin menene yana yin a can yara da khidab ko walau tara alladhina zalamu id yarawna al'azaba an innal quwwata lillahi jami'a walau tara alladhina zalamu har zuwa dai id yarawna al'azaba innal quwwata lillahi jami'a haka yake karanta ya fita masha Allah na'am eh a madadin anna sosai kuwa sosai kuwa Allah ka sa mu dace ya fita ko masha Allah watan shi yasa ina dan wardi da muke karanta ranar alhamis ai wato sai yanzu ne nake daɗa bambancewa domin tubatul wardiya din nan ai akwai waɗansu mas'alola da ya kawo su ibn malik ma bai mu kawo ba sosai bai kawo ba shi kan cikin shirkin sai kan yi kan yi ta ishara ya ce wannan waccan nan matsala din ibn malik bai kawo ba amma a- abin mamaki ibn malik bai kawo ba amma gashi shi da Allah ya sa ya sabu ya kawo to duk za ga yana nuna maka ga mawadul kasr na hamza inna ga mawadul la fath duka sai ka kawo maka to akwai wanda ke ibn malik ya wuce ne kawai shi bai kawo ba to Allah shi ji kansu وأول يط... وأول يطوع حل الميتة شددان وميتة وميتا أدولا آم حللا wanda ya musu ishara da ha'un shine wani ne shine malan malan yaqub al-hadrami ko to fadan Allah madaukin sarki wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim to tatawwa da nan yana karanta shi kamar yadda ya kama haka amma wa awwalu yattawwa ta farko eh wa man tataw- tatawwa afwan da ya'un ne mako yattawwa khairan yattawwa sai kuma ya daura ainun saboda gaman ko aljazima ismu shartin jazim ya fita sannan kuma sai ushdudin ushdudan almaita kalmar almaita ka karanta ta da shadda almayita wa maita na kira wancan mu'arrafa wannan kuma na kira maitan na kira har ila yau marfu da mansub ku gane wanda ya masa ishara ga wanda ne da yaqub al-hadrami shi yana yin ma lafazin almaita mai ma'arifa da kuma maitatan mai nasaba da kuma maitatun haifu ja a filkur'an yana ma yana ma yawon ɗan fataha kun gani wa ayatul lahumul ardul mayyitatu ahyaynaha awa man kana mayyitan fa ahyayna haka ke karanta da tashdidi mun binci wannan ko masha Allah to anan ya ka mana a afwan wal an'am kullila ta cikin suratul an'am malam yaqub al-hadrami yayi muwafaka da wani yayi muwafaka da Abu Ja'far haka shi ma yake karantawa amma shi a cikin suratul an'am kawai to kafin nan kafin mu wuce nan ya ce maka almaita wa maita maitan to akwai wani biti a baya da ya kama na wanda gashi ya ɗabbaka abin da ya nuna mana a baya wani wakil wani ya kiri ya kai wata arifan watan kera news jida kun gane baitin me yace a kawo mana baitin a ce a duba a fito da shi in ka- wa in kilmatin wa in kilmatin atlaqtu fa shuhrata atamid kadhaka tankiran wa ta'rifan nusjila to kaga al mashhur an abi ja'far shine tashdidul ya fi kalima al mayyita mu'arrifatan wa munakkaratan ya fita kun gani yau domin duk abin da suka faɗo a gaba ai a baya cikin istilahat nasu ka'idojinsu to za a ganshi a gaba gashi na duk sun kaka maka ya fita ko to Allah ka samu dace wa fi hujurat wa fi hujuratin tulwa fil mayt huzwa aw wala sakinain dhum fatan wa qul bihala wa qul wa bi qul hala wa fi hujratin tul sannan wanda ya musu isharar da ta'un wa kenan malin ruwais ko shi ke karantawa da tashdidin mayyita kaga mansubi ne ko ayuhibbu ahadukum an yakul lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu a suratu hujurat mafhum hadha madalla wa fil maita huz wa- sannan kuma wanda ya masa ishara da ha'un shine yake yin makalmar a cikin wata sura yana tashdidin ya'un kun gani wanda ya masa ishara da ha'un shine wani ne malam yaqub al-hadrami to a nan kungawancin ya ce mana wafi hujirati wafi hujiratin tul ya mana kaidi ko bai ba ya iyakance ko da suratul hujirati to amma nan da ya ce wafil maita huz ya ya iyakancewa bai yi takayyidi ba itlaqi yayi to shikenan duka kenan cikin qur'ani eh mai ma'arifa amma mai ma'arifa muna fahimta wannan mai ma'arifa dukkanta almayita almayita almayita su ne yake musu tashdidi banda na kira ya fita to ya gama da wannan sai awwalu sakine ni awwalu sakine ni kaman yanda can shatibi ya mana cikin suratul isra'i ko idan aka samu sakinan sun haɗu bainul kalimataini ya kawo mana masu dhamma ya kawo mana ma wanda suke kasara kuma ko sannan kuma ya kawo mana qurra wadanda suka suke yi a wadansu guri kawai kamar Abu Amru kul to shine nake son mana ya kawo mana cewa udmum awwal sakinaini idan aka samu sakinaini sun haɗu guda biyu kai ma na farko dhamma wala yuzlamuna fatila unzur sai ka ce wala yuzlamuna fatila nunzur fatila nu fatila nunzur fi jami'il qur'an fatan da kawani khalaf kaga nan khalafa aslahu khalafa aslahu walidha dhakara ya fita wa bi kul hala sannan kuma kul kai malamin din dhamma قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل shi abu amuru da kalmar kul da au kuludu allaha awudu rahman su yake ma guda biyu amma anan shi khalafa aslahu wajen mene wajen au din nan kul yake ma kawai to shi yasa ya ka mana mun bince wannan ko shi yaqub al-hadrami kuludu kuludu haka ke kanta to ya gama da wannan harafin بكسر وطاء بكسر وطاء الضر فاكسره آمنا ورفعك ليس البر فوز وثقلا wanda ya musu ishara da na'am to alhamza na aminan shine mala abu jafar ko bi kasrin wa ta'at turra a to ina zuwa bari in koma baya ya ce mana wa ƙul halabi kasrin e to na haɗa wani abu ne na haɗa shi da halab to bari in sake da to wanda ya musu ishara da hawan din nan yaƙub da hadar miko a ƙul nan ne yake yin mata kasra fi jami'il qur'an wajen au zai zama jami'il jiddan eh kun ga dan aka sita kenan dazu to yanzu abin da zamu rike sahihi shine Abu Ja'far afwan ya Abu al-Hadrami a ƙuludu'ullaha yana yin kasara alamun din amma a wudu'u nan ne ke yin mawawun din zamma kaga ya aka sta kenan Ahn, ya saba ma asalinsa mun bance wannan ko to Allah ka sa mu dace Allah ƙara tabbatar da mu shine wa qul halabi kasrin tadmin kenan wa ta'at turra faksirhu amina sannan kuma famanid turra famanid turra kaga madmuma ko ta'un din madmuma ce ko to shine sai ya ce wa ta'at turra dmum a a, haka ne wa ta'at turra faksirhu aminan wanda ya masa ishara da alhamza na aminan abu ja'far idan yazo ta'un din sai mata kasara famani tirra famani ti ti haka ke karantawa bi kafira haythu bi kafir bi kafir bi kasr ta haythu jaa fi jami' al-qur'an ya bi tako wa rafuka laysa al-birra fawzun laysa al-birru an tuwallu to yimma laysa al-birru ra'un na laysa al-birru rafa'a ya tabbata da kamalan hamza laisal birru an tuwa luju hakum to ina ismu laisa nan sai a kaddara shi ke nan to sai zan to kenan laisa an tuwallu wuju hakum albirra albirru a to ai ma'arifa ne in ka lura shine mutum mutadan naka albir ita ce mutanen eh ka gani da za mu cire misali ba za mu kawo an ɗin ba sai mu ce albirru an tuwallu kaga almasdar mu'awwal shi da zai zama ne khabar kenan ko ehem masha Allah to kaga dai to yanzu zai sai a kaddara ismin laisa nan a to laisa mai take yi ok aikin kane ko a to shi kenan to a to albiru din shine ismi ism albiru din shine ismi aga an tuwallu to amma idan aka zo laisa albirra kuma fa shine sai a kaddara eh sai a kaddara kai Allah saka muku da alheri kaga abubuwa dina fita dai ki hade da masu luga ne Allah ka samu na yi a sa'a ai malam duk malam kamar ka ci magi ne babu gishiri babu magi kai ba makamiya girki ka ci kamar ka ci girki ba kamiya ba magi ba abin nan duk wanda ba shi da nahu gaskiya ko mun kwarewa su wajen fasara sai ka ci a misali wai ba in ba ya kware wajen fasara ka san wani mai yana da kaifin kwakwalwa abin da aka faɗa mishi ya rike cap to an sami irin wannan kowatin zakira din ko mun fasa da sai ka gano sai ka gano karatun karki sai ka ji babu kamiya to Allah ka samu nayi asa na'am faksuhu aminan wa rafu'uka laysa albirra fawzun wanda ya masa ishara da fa'un shine yake ma laysa albirra ra'un ta albirra sai mata rafa'a ko laysal birru ko wa thaqil walakin wa ba'dun siba wa ba'dun sibi ala wanda ya masa ishara da ala alhamzan nan na ala abu jafar kenan ko to yana yin malakin na tashdidi yana yin ma lakin na tashdidi walakin albirra man ittaqa to bari mu karin bari mu dai baitin wa faqil walakinna lakinna kai mata tashdidi walakinna wansibi ba'du albirru dake gaba sai ka mishi nasiba kaga zai zama walakinnal birra kenan mun bincin nan ko ala shine abu jafar ya gama da wannan ushdudil tukmilu kamusun himan wanda ya masa ishara da ha'un na himan abu amur a yaqub al-hadrami ko masha Allah yana yin ma walitukammilu al-idda sai ma mimun din tajdidi walitukammilu al-idda kaga asalin sa walitukmilu al-idda na farko kenan sannan kuma ومن- فمن خاف من موص جنفا farkon mashafi kenan ko to musin kuma in yazo sai ya karanta shi da tashdidi Ah, ai kun ga ya atafi ne akan kiran tukammilu ya ce ushdud li tukammilu ko to still musin shi ma za a yi mishi tashdidi ne wawun din atafi ne yayi akai eh mana فمن خاف من موص جنفا أو إثما أدي زوا دي كركن آية يا بتا كاي واتو مالم ina zabarantar da mu akan koyin ilimin arud kai in ba ilimin arud za su iya wannan aiki to kaga mu mun fa watsi da su ne muna ganin ba su da amfani eh wata shekara can ina downloading malam sai na rinka ganin yadda yan uwa suke ta ijtihadi suna ta kokari malam sai mutum ya dauki ahlari ya wake sai mutum ya dauki ishmawi ya wake sai mutum ya dauki a girdi tahawiya ya wake ga ma wannan ya wake bulugun manam ga baki danta na ce inna lillahi inna ilaihi raji'un to ashe ko an yi sakaci bara a dawo ma'ruf wallahi ko malam to kun gani gaskiya ilmin lugha kar mu tsaya yan uwa kai da lokacin da muka fara na fara karanta da bukhari wallahi lokacin da nake da fahimtar cewa ashe kai mai kokarin sunna kai ne ya fa ya wajaba akan kasan bukhari a kasan ilmin lugha domin idan kana karatun fatul bari wallahi mala akwai garibul hadith fatu ibn hajar yana dauko kalma ko sai ya ce maka aqala ahlul lugha ya fasara wucewa ko zai yi in ma'anan ya zo ma'anan ma'anan ta lugha shine cikin hadisin Allah kuma illa ma'anan na luga ba shine batu shine sai karkatar da kai ce to ga ga ma'ananta nan kalmar to wallahi nan ne nake da fahimtar ashe to kai da kake kokarin ilimin sanin ilimin sunna kai waje ba ka gani wal ya'lamin nahwa wala muqaddima ibn jazari cikin littafin sa al-hidayah fi ilmin riwaya ko kuma al-gaya akan musalul hadith abiyat ne wajen 400 da wani abu Imam Sakawi ya shirye ya sa mata al-hidayah a al-gaya al-gaya in ba na manta ba to kun gani dole wannan kuma sayudi wannan hawa lugata haka man talab ko ka gani gashi wa khudh min alkitabi minal minal minal rijali la minal kutub to gaskiya sai mun kokari musallugan nan sosai amma da manufar fahimtar sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga fahimtar magabata shikenan sai mu ci nasara Allah ka samu dace والأسر واليسر أثقلا والأذن وسوقا وسوقا وسوقا لكل إذ أكلها الرؤب وخطوات سحت شغل رحما حوال أولى to za mu shiga cikin baitin waluzuni ne waluzunu wasuka lukulu iz wanda ya masa ishara da mene iz alhamzan iz shine mala abu jafar ko waɗannan kalmomi akwai usru da al'usru ko da yusru mun banci wannan ko Mhm. akwai al'usru da al'yusru uskila da al'uznu da suhukan da ukulu za a ga waɗansu kalmomin ya kawo su da ma'arifa waɗansu ya kalmomin kuma ya kawo su da mene shine wacan can baya wa in kilmatan atlaqtu fa shuhrata atamid kadhaka ta'rifan wa tankiran nusjila to yana karanta su dukkan su na waɗannan lafuzzan da yamma harfan su sukun haythu waqa'na fil qur'anil karim na'am mun gane ko to to a nan afwan afwan afwan afwan mu koma baya ku yi hakuri a'a eh ina zuwa in but na'am wal usr wal yusr usqila wal udhun wasuhqan luklu wasuhqan luklu id wani ne abu jafar me asalin sa to ai na fi da sukuni ke karanta sai ukluha da'imun wa dhilluha yana karanta ne haka nan wata'iyaha udhnun wa'iya yana yi yana yi musu iskani ne to saboda haka nan da ya ce mana wasaƙil afwan na'am wal usru wal yusru uskila to uskila nan ba yana nufin tashdidi bane tahrik yake nufi tahrik shine ma'anar uskila nan wa uskila bi ma'ana hurrika wa hurrika sin al-usr wal yusr wal udhun wa suhuqa wal wal wal ukulu saboda haka idan yazo inna ma'al usri usri yus yusra yi sosai kwa da zan mai karantawa shi ne tarik a nan kun gane? uzun kuma wal uzunu bil uzuni da tahariki fasuhuka fasuhukan li ashabis sa'ir ukuluha da'im ya fito yanzu so sai mu rubuta shi fa ufkila nan sai ka rubuta tahrik saboda ka kamanta gashi nawa a rubuce tuntuni amma kuma da nazo ban ma kula da da tahrikin ba sai na wuce ina neman ba shi wani fasara daban mun gani ai duk irin wannan jotin din da zaka rinka yi duk yana da duk yana da fa'ida ba domin kuma duk lokacin da aka zo idan aka gaji aka gaji abin aka gaji littafin na farko dai zuriyan ka za su gane lalle ba biya yi karatu to shine Allah ya bashi wannan darajar da ya bashi to mu ma bari mu tashi mu dage a gani mala albani Allah ya ji kanshi duk littafin da ya karantar sai ka ga rubuce rubuce a ciki malam Jafar Allah ya ji kansa sai ka ga rubuce rubuce ciki to kaga da daukowa kai ka san mene ka ka san an karanta ka gani Allah ka samu dace Allah ka samu na yi asa a duniya da lahira to ya ga mun gama da wannan harafin ko saboda haka al'usuru da al'yusuru munakaran wa mu'arrafan wal uznu da suqan da ukulu dukkan su ana yin waɗannan haruffan tahariki sinun a kalmomi guda biyu sai zalun sai ha'un sai kafin ya gama da wannan sai kuma ya ci gaba cewa ukulu harru'ubu wa khutuwati suhutin shuguli ruhma hawa sai wanda ya na'am na'am hawal ula to shukran wanda ya musu ishara da ha'un wa kenan ya kula hadrawi da alhamza to su ma suna yin kaga indaraja abu ja'far afwan indaraja yaqub al-hadrami ma'a abi ja'far fi tahriki khutwat sai maqta'un din tahriki shi ma la tattabi'u khutuwati shaytan sannan kuma wa aklihimus suhut ya bita إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الله أكبر الله كسامنا تكنسو رحما وأقرب رحما gashi mun bayyance wannan ko duk za a yi waɗannan harufan tahriki ta'un da ha'un da ghainun da ha'un ya fita ko watan mu musulunci Allah mun gode maka ku dubi ra ku dubi yanzu idan mun karanta misali a matsayin mun karanta Qur'ani ni da na karanta zan samu lada kuma da kuka saura za ku samu lada kai Allah mun gode maka Allah mun gode maka kaman ka kwanta bacci ne da alola ga ka kana samun kariya ga kuma adda na, na, na mala'iku na musamman Allah ka ji kanshi saboda ya, ya kwana cikin menene fa innahu ba ta tahiran ga zuwa masallaci kai komo duka ga banu salima ko da suka so su taso daga kauyukansu gaba gidi su zawo jikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku zauna can ana rubuta ladar da kinku da kuke sama ka gani kai Allah mun gode maka to yanzu wannan zaman ma insha Allah shi ma kanshi lada muke sama tunda ai kowannen mu a cikin zuciyarsa akwai hidima ga Qur'ani ko kaga Allah wa akbar Allah saka da alheri ga majtama qaumun kaga nurin ala nurin Allah mun gode maka Allah ka samu nayi asa a duniya da lahira wa nudhran wa nukran rusuluna khushbu subulina subulana himan udhran ya qurbatun sakkanal mala sannan kuma kalmar nuzura uzran aw nuzura ana daura zalun wani kura ana daura kafin rusuluna ana daura sinun khushbu ana daura shinun subuluna ana daura ba'un himan ga wanda ya musu ishara da ha'un yaqub al-hadrami uzran ana daura ya'un wa ya qurba afwan menene gaba uzuran ya auya gurbatun sakana eh sakana ko sakanan mala
to wanda ya masa ishara da alhamza na almala almala'u ne baka kumanta almala'u ne sai ibdalin alhamza din wa kenan to shi ke mazalin na uzuran au nuzara afwan uzuran au nu- nuzura guda biyu ne ko? uzuran a to ina ɗin hmm? a ina zuwa uzuran yana mazalin ɗin yana mata yana yana yana mata tariki da dhamma ko auya yawwa alhamdulillah kun ga yawon din nan ramzi ne fa wanda babu na- nasu ba shi a ciki sai su gyara kun gane waɗansu akwai dukan dukan akwai aram akwai ramzi auya ya din nan rauh ne yake jin- yake nufi ni na babu
yana sa naku akwai ko to kowa na shi da shi ko to alhamdulillah malam naka akwai ko ku nuna mushi gurin muna suratul baqara ne ko akwai ko to alhamdulillah kun ga waɗansu nuska din zaka iya samu babu kamar yadda ni na nan babu ramzi to wanda ya masa ishara da ya kun ga kun ga yanzu mun zarce mun je mun je Abu Ja'far to ba Abu Ja'far bane auya ya din ramzi ne
tuwaro Imam Rawh ko au din nan alhamza an samu ramzi to kawai zamu dauki ya'un ne kawai yawwa Rawh shike karanta uzu uzura uzura shike ma zalu din tahriki ya fita masha Allah na'am Cewa nusura wa nusura rusuluna na'am
ban gane tahriki tare tahriki ne duka eh da dhamma ai yayi atafin sa a baya ne can tun daga wal usru wal yusru thaqila duk tahriki ne zai musu alfaz din duka illa dai kawai wadan sun ke bantu da wasu wasu sun ke bantu da wasu daga cikin kudawa din mm aljamil jadda sun saba sama asalin su Malam, nan imamu na shi ma da
wanne
an a wato shafi shafi shatubiya a iska ne yake yi malam ta yi ne kawai to
da a nan wajen nan ya ka maka oguran ne a auto kai uzuran kake daɗi auto to to eh nan tahriki yayi tahriki yayi amma uzun din nan shine yana iskani ne jazakumullahu khaira to ya wannan ya fita mun gama da shi fa ala innaha qurbatul lahum qurbatul lahum ka daura ra'un din ga wanda ya musu ishara da alhamza na abu Ja- a- abu ja'far kenan ko qurbatun sakkanal mala ya fita ko abu ja'far shike s- yake yin iskani kaga kenan nafi'u qalun ne ko yake iskani warshi shi kuma yana tahriki ne to din karka nuna a din kare in ya bari zaka dauka duk su ma haka marwaitan sun rabu biyu ne a iskani ko yake shi yasa sai ka mana ya fita ko tabarakallahu fikum na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Aka